الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعبده قاتل لما سبقنا أجر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yamma muna yau Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda sake hada ma wannan masallaci mai albarka domin gabatar da darasi da tabbata na tafsirin alqur'ani mai girma kuma yadda aka saba karanta da Allah ta ya mai ne بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala yana bai ma'aiki labari sallallahu alaihi wasallama a wannan aya domin a sanar da mu Allah ya ce awalan yar linsani sun mutum bai sani ba ne ma'ana ya sani aya ta zauka kan wani kafiri mai suna ajibun wa'i ana kalakana mai rubatin alkanu ga alittaji da dugun mani idan an sayar na har mun kasan da shi gadi da na ƙauyen mai ƙarfi tsaye da dawa kafimun shi ga shi na da tsanani a wajen hukuma ina tsawaita mana hukuma mubinin mai bayyana da hukuma yi na fail ba ta wajen koran tashin alƙiyama da tashin alƙiyama nan ba zai yi ba wadar balana masalan alaji na buga mana misali misali ga kan wannan wani jakarba ya mun da halitta da aka yi farko daga ruwan mani babu a garin wannan shine abin da ya fi zama bako min misil ya kai kwadan kwato kala yana cewa manu yi ba idan ma wajen raminu waye da iya raya kafin zuwa sun nuke sun jijjige gaba daya ina tunanin hakan ba zai yi ba ko ya rawaito annabi aka adama ramiman asi dan waye ya dauki wani kashi wanda ya nike ya jijjige wanda da kansa ma yana murmucewa wata taho ya murmusa shi wa ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa annabi atara yi wa illahu hada ba da ma balewa ramma yanzu muhammad kana ga allah zai iya raye wannan bayan ya riga ya tsufa ya ya nike ƙala sallallahu alaihi annabi ce imana zai aikata haka wa ya ci lukan nara kuma bayan ya haka ma har ya shigar da ke wuta riga mata ya rasulullah ka jiwi Allah da shi awal marra wajen wanda kirkira halitta ta daga farkon halitta shine zai dawo da ke raya ta wa wani kulle kalbin alim shi dai akan kowace halitta ya yi halitta alimin masani ne mutum muna mun fasalan abin da yake hade da abin da yake rabe kamar da kalbi kafin halittarsa ko ba da kalbi da bayan halittar su Allah ya sani alladhi ja'alakum wanda zai ya muku ku mutane yana cikin aka lare daga wannan itaciya koriya wato dan yakin narin ya sanya muku wuta wai za a ta mini kuɗi don sai ga hirki kuke hura wuta wannan alama ne akan tashin alkiyama hura wuta wannan da muke yi wato alama ne tashin alkiyama ta gani yau a walaitar lalzi harkar samawa ta walarla yanzu wanda ya halitta samai da ƙasa ma azumi ma duk da girman sun nan ta san dai kana neman babbar aya kalli aya babba alkubra babba in dai ta gani a ido ne in ka ga sama da ƙasa ya kai kallo su ne girman su ya kai ba inda za ka je a duniya ka ce ka je wani wuri mai nisa a inda babu sama ba ka je ba ka je waje mai nisa har inda babu ƙasa ba ka je ba kuma duk ƙasan nan ɗaya ba iyaka haka saman ba ka gani saman ma babu fa wanda ya wannan babbar halitta ya sama da girman ta nan ya ƙasa da girman ta nan ƙadirin yana da iko ala an ya kalga mitar akan ya ya halitta kwanan kwacin su mutane da suke ma yan kanana kanana bala Allah mai iyawa ne ai ko kadir shi mai iko ne ala zalika akan wannan ajaba nausa da Allah ce bala Allah ya ba wa kansa amsa wa wal kallaqul alim Allah ne mai yawan halitta wato al-kasirul kalbi mai yawan halitta al-alim wadani da kullu shan kowane abu ina ma amruhu shi da Allah lamarinsa sha'anu sha'anin Allah za a rada shiyan in ya yi ne wani abu a yi kalkashe in Allah ya ne halitta wani abu an ya kula da wani gaya abu ne kun zama abu kaza bai kuna kawai sai ya zama wannan ikon Allah ke ya kun bai kun nan nan abu yake nan taskar take subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in don haka sarki ya da ga Allah da yake da mallaka na mulkin komai da komai a hannunsa an ce malakutu ba ce mulku ba ya ƙara bautata aka ce malakutu saboda kai mu balaga ne wajen iko da iyawa Allah yana da iko da iyawa ala kulli shay akan kowane abu wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare ki ne ake mai da ku ilahi da alahira sai ayi hisabi na'am ba shi abin نعم نعم نعم نعم نعم أمم. نعم نعم نعم أمم. أمم. أمم. نعم أمم. نعم أمم. نعم أمم. نعم وقالوا يا ويلنا مم.
هذا يوم الدين مم.
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون
ga sallah ko to da ake wa laƙabi wa safat wadda kulle ha makiyatun gaba ɗaya maka aka sauka da ita aya ta hamiyatun ayoyin da ɗari ɗaya wa wa'idun wata ma da tamanin da ɗaya ko da tamanin da biyu a wata gira wa kalimati a kalmomin wannan sura tamaniyatun kalma ɗari takwas ne wa sittuna da kalma sittin wa hurubi a harafin da ke cikin wannan sura kamar kace alif harafi ɗaya kenan dan jaye ma harafi da to harufan wannan sura talatatu alafin harafi dubu uku ne wa samanin yatin da ɗari takwas wa atom wa ishirin da harafi ashirin da tara wannan sura ta sauka ma shi na maka sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa safati safan Allah madaukin sarki ya yi rantsuwa da mala'iku masu yin sauhu-sauhu suna daidaito a cikin ibada almala'ika da ta sufu nufusa ha masu daidai da saukunsu libari a cikin ibada a ajin hata ha fil hawaii ko kuma mala'iku masu jera fuka-fukansu a sararin sama hanta zuwa suna jira ma tumar bi abin da za a musu umarni an ji hada mala'ika bai musan ka ko a musu juma shi ma ya kinza ya gama shiryawa tsaf ya dauka fa ma ya tsosana a bakin har ya karkata wuyansa yana jiran umarni daga Allah da an ce yayi tuturu to kawai hura zai idan ya hura an kana gona ka mutu a gona kana gazuwa ka mutu a gazuwa kana madalabi inda mutum yake na zai mutu wala ya tafi wuna taubiyatan wala ila ahli yarju ai mun ganta a cikin ayan ba nan ko to wannan sura ta sunna maka mutum ba wanda zaka ce in ka je gida ka ce eh wanda ko ai ko ba wanda zai zama da sako wa yanwa wala ila ahli yarjuun ba za a daka dawo ayi ayi ban kwana ba a a dama can ma idan mutuwa ba ta zai magana ban kwana ba a mutuwa dama ta wajen a ina zuwa wani irin sha'ani na daban ballantana na gaba ɗaya wanda za a murta tare yana na yi ba wani liman ko ya kalla da gawa da wanda an taɓa lima cikin an yi rasuwa ya ɗauko jarbin sa domin nan ka ina da liman da za a tafi shi ma ta kansa yake ta gani so wannan ke to saboda haka ya riga ya kinna tsaf mala'iku suna jiran umarni ne kurun daga Allah abin da aka ce shi ne mana shi za mu ji tsoro Allah ke Allah kaga mala'iku da ake magana masu dukan mutane masu azabtar da wannan rayuwa azaba su ko ba su san tausayi ba ai ba su da labari ba tausayi ma labarin ta ma ba su ji ba wanne ke tsammanin ko suna da shi ko za su tausaya a ba wani su duk abin da za su yi wa mutum kamar kai da numfashinsa kai da ma leka wani wajen ai a wani wajen ne kake da wasayin ai in an leka wani wajen inda ba a sa ma tausayin a ciki ba ai ba ka yi yi mana samu wani ragu ma ci a rama ga sanar da a gani in tausayin zai dubu yara na kawo kaji ba wani ku ɗauko ba bukan nan yi wani sai yanka sai fiya sai yi yanka hada sassarawa da adda ko da gatari sai tukunya a dafa sosai su sa buta an tausaya ne a'a ayin arzikin su yi kawai zuwa ka za su abinda aka sa su haka za su Allah dan wadata Allah ya rantsa da wani mala'ikun masu jerawa suna jiran umarni daga Allah wa zajirati zajiran akwai mala'iku a ƙarƙashin rundunar mala'ika Mika'il su suke wa wato hadari tsawa suna kora shi ai kana ga tsawar ma ana tana dan durowa wani sa'ilin in ga gayin wulga walgiya hasken bulalan su kenan hasken bulalan kaji wani da yi gugugugugu wannan mujarsa ne in kaji wani abu ya zo daga sama ya zo a tsaki bishiya ta kama da wuta ko ya da ke da tarwatsi ya wunta ne kuma hakan ba na alawa wani a ba na alawa wani da na alawa ne yana da duk da gona gaba da ya zuba ya wanda duk duk gona rata a hakan ba na alawa wani mala'ika ne na rama e ba gaji ka bare suka tambaya annabi ba wa ya kama wahayi yace jibril jibril ne ab jibril kuma yace da kasa haka za da kasa haka za da kasa haka za duk jibril ne ya kifar da su saboda haka ba za mu imani da abin da ya kawo ba amma da milka ilu ne da yake ruwa a samu abinci a yi shuka ciyawa da tsoro a yi kiwon dabbobi ta yi mu imani amma da milka kan in garuruwan yan uwanmu arna duk ya kibar da su ba za mu imani ba eh wannan kuma duk ba a aiko mana alawa ba wala duk na rama ne duk inda kai an halakar ba a taɓa aikowa mala'ikan azaba ba na rama ake aikowa har wata rana aka aiko wani aka ce zai kifar da wani gari sai bai tashi da sauri ba Allah ce kaji da wata yikin kaji da wata yikin an ma baka zabura saboda haka za a ma azaba imma azaba duniya imma azaba lalaka na bida yace ya zabi azaba duniya Allah ce to a kaure kamarsa a makale shi a sama a sai kansa ya rinka rito a dinga shimfiɗa masa azaba shi ran da aka yi buzan ƙafa saboda bai je ya kifar da garin da wuri ba a haka fa ba na azaba wani ran da aka umarci na azaba da mutum ga ai ta ɓaci Allah ya kiyaye mu yana nan shekara da shekaru Allah ne san ya shekaru na sai manzo Allah ya ce sama shekarar da annabi Isra'i da Miraji annabi ya gaje wannan me me aka daure shi aka ya rasu lalla a yake shi ne ya je azaba a wani gari bai je da wuri ba aka abinan ake masa azaba yi da wani tuba ba ya tuba mana eh gaji na biyu ramar ya tuba ai wala ya gaji ai ya rasu layar turun abin ne bai sani ba ai da zai maka salati daya Allah ya alaihi zai salati daya yawa na za kun je sarau da ya ji a kunnen na ce da zai yawa annabi salati daya alaihi zai wuf da yawa annabi salati ya kun je saboda haka jama'a mu zama masu yawan salatin annabi eh ka ga abin mamaki kar ka bari a fika salati fa a'a ko wani kai da malam ne a zuba kawai sai wanda Allah ba sa aka eh da kai da tsoho da mai karfi duk a buga da mai kuɗi da wanda bai da titi duk a sunkuyi a gani yawa sai wanda Allah bai sa amma kar kai da wuce ka salati yawa don wanda ya fi salatin annabi ya fi saurin kusanci da annabi a lahira eh da salati ake zuwa kusa da annabi yau Allah ya kusanta mu da manzon Allah yau kuwa Allah ya kusanta mu to fa zajira ti zajiran Allah ya rantsuwa da wannan mala'iku wanda suke yawa ga jimare tsawa ya tafi da gudu ko yanka kwana ko a sake ruwa ko kuma ana ruwa a tsaye da tsit ya ga ruwa da tsit a sake sake shi wannan mala'iku Allah ya yi rantsuwa da su wajen wani bawan Allah ya rasu aka zo jana'izar sa manzala ma zo jana'izar mala'ika jibrilu shi ma zo jana'izar shi manzala suke magana jibrilu a wurin har suke magana ruwan sama jibrilu ya rasu lallahi ai mala'ika wannan ruwan yake hannunsa ma ya zo jana'izar na yana nan sai aka hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna ke ga annabi labari ruwan duniya dai shekara da shekara duka daidai da daidai ne idan rage kada aka maka muku ruwa kun yi alalefi ne aka ɗebo wani ruwan wani gari aka maka yawa ɗauke muku amfani idan gobe kar ku ƙara in ga ayi fari kuma an ɗauke muku ruwa ku yi Allah wani laifi aka ja ku nan karku ƙara wannan haka da kullum sai an auna an yi fikelinsa an auna ƙwayaninsa an yi komi sana ake suke ruwa daga sama gwargwadon abin da zai ta bayi saboda rahamanin ubangiji saboda haka wato kowace shekara da kowace shekara ruwa na nan daram amma mutum ne za mu kiyaye Allah ku daina tsokano abin da zai kawo a dankwaci kanmu domin a saita mu amma yana kan ta mana qur'ani da mun ji in ji Allah ai kaza mu yi- in ji Allah a bar kaza mu bari ai da magana ya kare ba kuma sai an kamo mu da wani abu ba wani mala'iku masu kora ruwa suna tsawa Allah ya yi rantsuwa da su fataliya ta zikiran sannan wato Allah madaukin sarki ya rantse da waɗanda suke kanta alkurani zikiran domin ambato wannan rantsuwa makasudin rantsuwa shine inna ilaha kuma lawahidun yi wannan rantsuwa da aka yi an yi na kan cewa abin bautan ku fa mutanen maka lawahidun allah ɗaya ne rabu samawati wal ardi ubangin samai da ƙasa kuma bainahu ma da abin da ke tsakanin su wa rabul masharik ubangijin mafitan rana ai wal magaribi ai ba mafita ba ma hada mafada dukan Allah ne yawwa mafitan rana da mafadanta duka Allah ne mawallakin wannan wallahi yamin kowace rana matarikun da magaribin yana da mafita da mafara Allah ya rantse da wannan ina zayyana sama a duniya Allah ce mu ne muka yi ado muka kawata saman duniya bizi na tilakawaki da ado na taurari ai bi rauyi hada hasken taurari au bi ha ko kuma aka yi adon da taurarin su zama ado a ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya ce wato taurarin nan komin girman dutse da ƙasa ne bai kai girman taurari ba dai ba nisa ne kawai ke sawa a dinga ganin su haka ƙanana tsaban nisa kun amma duk dutsen da ƙasa ne ga buƙatun dutse ainihin wannan za a tafiya a mota ga sun a kure shi bai kai taurari ba dai ba saboda girmanta ɗan samuel ɗan salam a cikin tambayoyi dubu ɗari hudu sha hudu yawan aikin Allah sannan da ya yi magana a kan wata rawaro a ganta babba wata a ganta karama ya aka aka aka manya ne da ƙanana ko ya yi ta duk manya ne amma akwai kogi wata kogin ya fi zai sha kanta sai da fito kaɗan wata kuma kogin bai fi zai sha kanta ba sai a ganta babba wannan kawai shi ne wannan ado ne Allah ya an tambayi ma'aikin Allah su nawa ne ya ce su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu haka sa su zama addu'a fitilu ne na sama wa hibzan da kuma kiyayewa min kulle shaidanin marijin daga dukkan shaidan wanda yake mai gardamamme wato mai fijewa daga cikin biyayya in an ce a yi sai ya ƙi in an ce a bari ma ya ƙi wannan taurari suna ana gadin sama da su kamar irin makamai nan na masu linzami waɗanda suke kakarwa a jiragen yaƙi da kuma makamai masu linzami to kamar haka taurari suke a sama idan aljanu suka je satar ji ko satar gani sai a wurge su da taurari da huda su zube ruso daga sama zubo ƙasa wannan aya ana tofawa wanda ya samu damuwa irin na jinnu ya samu wasu aikin kewaye shi gwagwarin arzikin mutanen da aka samu amma ana irgawa wa shibdan min kulli shaydanin maridin ita za a dinga karantawa ana tofa masa yadda da kuma ikiritu ne idan ka ranta ba ifiritu kaga adadin da ya baka shine adadin abin da za a tofa ifiritu la ya zama wani shaidanu ba su da ikon saurare saboda ana jifan su ana korar su ilal mala'il ala zuwa ga jama'a madaukaki a shine jama'ar mala'iku sama a cikin sama dalilin haka shine saboda jifan su da ake yi wannan kuma shine daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hana su idan suna zuwa satan ji juma da maganar malayil ala su ga bukaye buga su kirkirkariya to ana da wannan gaskiya su dinga turawa a duniya da annabi ya zo sai aka hana wannan wai kuzafuna ana jifan shaidanun nan bi shuhubi da tauraruwa mai wutsiya min kulli jarumin ta kowane gefen sama ko ina duhuran wato dan a kore su eh a nisan ta su walahu azabun wasiqun suna da azaba da wamammiya a lahira illa man ka dibal kadfata wanda ne kaga ba tarwala shi ba sai wanda ya sato jin ya sato shi ya ji kalma da kalmomin mala'iku ba ga zahabi sur'atin ya rike ta da gaggawa ya nemi ya dawo da ita nan duniya don ya gaya wa shaidanu a gaya wa bokaye su dinga karya a duniya an ce ɗaya ya tsaya a ƙasa wani a haukan sai tsaya wani a haukan sai tsaya wani a haukan sai tsaya har su ga zaman duniya suna sata ji wanda ya sata ji fa'ad ba hu shahabun sai wani tauraro ya bi shi mai haske tauraro mai haske shine shahabun sakimun ya huda shi aw ya hariku ko ya kona shi ayyuka bilu ko ya haukata da shi fazzabdu ka tambaye su mana ya rasulullahi tambaye ka abu da ka ji da kariran auto bikan don a tabbatar musu abin da ake so a faɗa ko kuma domin a yi zargin su an washe kalkan su suka fi tsananin halitta halitta ɗan adam ne abin mamaki an man halakna ko abin da muka halitta duk inda ka san wanda kake gani a duniya an tara ba zai iya je kan wani mala'ika ba saboda girmansa saboda girmansa mala'ika asirafilu shi kadai fuka fito dubu goma sha biyu ne da shi yin mala'ika daga mala'iku wa sama da samai wa al'ari da kasai wa ma fi ma da abin da ke cikinsu wane ne ya fi girma a yi ko hala in ji allah ina kalagana mu muka halitta su shi asalin mu kenan nabi adamu min dinin lazibin daga tabo mai danko eh kaman ita kasa idan aka kwaba ta sosai aka kuma ta sosai sai ta yi danko ta dinga yauki to tabo ya zama haka shine dinin lazibin shine halitta annabi adamu kenan an ce mana an yi mu da wannan saboda kar mu yi girman kai don ka ganka da sarauta ko ka ganka da kudi ka ce za ka yi girman kai asalinka da ƙasa ne wadana wani sufi yana tafiya ya gama da wani mutumi irin manyan mutane da masu jin kamar su wani abu ne da sufi ya ga bai ishe shi kallo ba ma shi ko yana kamar ya buwaya sufi ya ga wannan bai ishe shi kallo ba sai yake kai malam da ya mana ya gaya zuzun zuzun zai zaya ya ce wai baka sani bane ko kuna ne baka yi baita na san ka mana farkon ka kazanta shi ne mani ƙarshen ka mushe mai wari tsakanin wancan ruwan da wannan mushen kuma kana dauke da kashi a cikinka kowa kai bane ji na san ka kai ne to mai irin wannan ne zai yi wani girman kayi ko da dai kaga wani abu ne na kazanta ba a son kallon sa ba wa zai kalli wannan ruwa a rigarsa bai wanke ya goge ba abun karami ba ka son a gani ma a jikin ka to farko mutum din kenan ƙarshen su kuma da ya daga san muje ya to an yanka ne ba mu da zai ba haka ba to a tsakani ba kafin haka ai kullum mutum da ya kashin kashi na cikin ka saboda haka girman kai bai kama ba saboda haka gaya mutum farkon halittar minti ne lazimi daga tabo mai danko kenan halittar mu tana da rauni don haka kar mu yi girman kai yankarin nabi sallallahu alaihi wa sallama a ce za a yi musu da abinda annabi ya zo da shi wal qur'ani da kuma yin musu da alqur'ani almu'adi ila halakin wanda shine zai kawo zuwa ga halakar alladhi a cikin gaggawa a balbari a jibta kana mamaki ya rasulullahi don ka faɗi gaskiya arna sun ce ƙarya ne wannan abu yana baka mamaki ya rasulullahi saboda sun ƙare da sun ƙare da gaskiya wa yaskaruna su kuma suna izgili in kai mamaki sai su izgili kuma wa za su kiru suna ga wazance su da alƙur'ani la ya zukuru na ba su wazantuwa wa za ra'awa ayatan in zo ga aya kan shi ƙaƙin kamar kamar tsaga wata da suka ce ina annabi annabi Allah ne ya ce Allah tsaga wata annabi ruji Allah Allah tsaga wata in sun ga irin wannan ya sankirun sai su izgili ba za su ba da gaskiya ba wa ƙaru sai suka ce in haza illa fi sirrin mubinin wannan tsaga wata da muhammadu ya yi wannan tsabi ne ma a bayyane a fili ba su yadda da mu'udiza ba bayyana ƙalu suka ce mun kiri na liliba suna musun tashin alkiyama ai za mu tuna yanzu a ce idan muka mutu wakun na turaban muka zama turbaya muka zama ƙasa wai zaman da ƙasusuwa ai ina lamu ba wasu a ce mu za a tashe mu mu dawo mutane yanzu anya wannan abu zai yi kuwa anya awa ba wani awwalun yanzu iyayenmu na da kan ma tulluka sun daɗe su da mutu amma sun daɗe da zama ƙasa yanzu su ɗin ma zai yi a dawo da su su sake dawa mutane kai suka je wannan abun gaskiya wannan abun ba zai yiwu ba eh suna mamaki suna karyata suka je wannan abun ba zai yiwu ba kullu am gaje mu da yi za a yaga kuma za a tashe ku wa antum dakirun kuna karkantattu sajirun wala kantattu fa yana waye shi dai tashin alkiyama zajaratun tsawa ce wayi datun guda daya ba wai kama za a tada wannan a tada wancan ba ina yi wannan tsawar fa idza hum sai ga duk halitta gaba daya a ya'un a raye yanzu ne suna kallon mahaifu alibiyun abin da za a yi musu mutane aljanu dabobi ga ina shi za ka yi an tashi alkiyama wannan duniya ta mu aljanu sun fi mu yawa da nisa amma idan aka buɗe saman duniya in mala'iku suka zubo na saman duniya da mu mutanen da aka yi tun daga annabi adam zuwa tashin alkiyama da aljanun da aka yi gaba ɗayansu a duniya da dabbobinmu na gida wanda muka cincinye da wanda suka yi muje da dabbobin daji duka ina haɗa wannan mala'iku ina sun kewaye mu ninkin ba ninkin sun mana kuri mu yan kaɗan a tsakin sai a ɗage sama ta biyu sai mala'ikun da su sauko to da mu bani adama da dabbobi da aljanu da wannan mala'ikun da suka kewaye mu waɗanda sai su haɗa mu duka su kewaye saboda sun fi yawa ainihin ba ninkin ba ninkin su ma an bude sama ta uku haka za su mutu in an bude sama ta hudu haka za su mutu haka za a dinga yi duk dan aran da aljan yana tsike in za ka gudu ka gudu ko in ka yi saka gudu ka gudu a gani sun kaddari ko za ka gudun ma ana cikin haka ana daidai sai ana ce kasarsa a naɗe masa kayansa a naɗe masa kasarsa tun an naɗe kasa kai kana yana sai da wani tambayin maza ta yara zola in an daga damuna yana yake ana kan tsiradi tsiradi akan wuta yake in kafa na kafa da wuta wannan kaga ta karmi abin tsoro ba wannan busar mala'ika israfil kenan da zai busa a cikin yaho shi ne ya zama an yi tashin duniya kowa na kallo ya za a bisa ne sai yana tsaye wa ƙalu kafarai suka ce ya na mun halaka mun halaka malakutu ya tukuna haza yau mutini malakutu yau fa yau ne ranar sakamako ranar hisabi kenan yau ne za a yi shari'a yana da ba taɓa yin irinta ba ba mai iya ma shari'a ya yanke hukunci a saka ka a wuta ko ba dama ka mutu fi Allah ruwa zai wannan ko zaman dama da ana ke samu mutane a wuta ma da an wurga mutum mutuwa yake in yi mutu ko ya gama to amma wannan sun sun bai zai mutu ba kuma la ya mutu biya wala ya hayi ba zai mutu ba ba zai ji daɗin rayuwa ba hada yawmul fasali a ta yau ne za a yi shari'a bai ne ka layi tsakanin halitta yana wacce ta dace wani babban abun tsoro in an tara mutane sai a kira mutum ɗaya ɓal a fitta shi daga jama'a kai can shi ɗaya kowa na ganin sa wannan shi ne wane ɗan wane na gari kaza na unguwa kaza mai sana'a iri kaza duk wanda ya san to an ganka an gane ka kai ne ga kana ana ganin ka an gane ka ba wani mantuwa da nan an gane ka kai din ne a je duk wanda ya san yana da wani haƙƙi a kansa ya je ka duka haƙƙin da ka taɓo na mutane ko na kallo ne kai wa wani mummunan kallo ko kallon reni sai ka biya shi a cikin ladanka wani ladansa ma zai ƙare ana biyan abu sai ya taɓa mutane da yawa ana ta biya ladan ya ƙari ta ce to a dinga ɗaukan alhakin mutane a ƙara kan alhakin ya saboda ya zama ya biya su ba bashi tsakanin su yau mu dini ken babu bashi wannan duk talaucin ka kuka ne tseren masallaci ko ka je lahira ba ka da lada ko ɗaya kamar arni ken sai ka biya wanda ka zalunce ne duk a duniya jama'a mu tsare bakinmu mu tsare idanunmu mu kiyaye Allah da za a ga wasu mutane guda biyu suna wani ɗan zance balle ma a ce sun ɗan koma gefe za su ɗan gana kai kuma ka daina naka zancen wai don ka yi satan jin maganar iya wannan ya shi kalli ta layar da za ka yi mutum satar gani irin ganin da in zai sa idonsa a naka sai ka janye naka wuf ka kalle shi bai san sai ka biya shi wannan kala akwai hayan jan kayan tulayun kenan akwai hayan jan cikin wannan kala sai ka biya yau mu dini kenan shi za ba wanda zai kira sai Allah ala yi mulfazal ran da za a yi kira tsakanin halitta tsakanin mutane da dabbobi da aljanu kowa wanda ya zo ne biya shi aljanu na tuta ran adam adam na tuta aljanu a kawai da an samu ɗan rashin lafiya sai ce ko a ce mayu ne ko a ce aljanu ne ba ce ba mayu ba aljanu akwai amma wani ba san waye ba sai a ɗan makala a ce tuni ya biya su alaji kuntum bi tukatibun wannan kuka zama ana faɗa a duniya kuna cewa ƙarya ne a ce to yau gashi nan shari'a ce yau yau ne za a ran da za a yi shari'a to da haka za a dinga kirawo mutane ɗaya bayan ɗaya ana musu shari'a har a ƙare kowa amma duk da yawan mutanen nan har dabbobi da dabbobi ma wani ya zo ya tunkuri wani wani ya karya wa wani ƙaho wani ya hura cikin wani a ta magani duk sai sun biya juna a lahira wanda dama a duniya bai da ƙarfi an bi shi sai a ba shi ƙarfi a lahira ya rama wanda a duniya bai da ƙaho isa aka yi masa aka ba shi ƙaho a lahira ya rama wanda ya cizo da haƙorinsa saboda haka wannan bai da abun cizo a duniya a can a ba shi haƙorin cizo shi ma ya rama duk su rama su dabbobi a duk zama ƙasa dan adam kuwa kai ne za ka tsaya ba za ka zama ƙasa ba za ka sha duka yawa za ka tsaya ka biya mutane abin da ka cuce su idan aka auna aikinka ba kai nasara ba a kai mutum wuta a ba shi kashi Allah ya kiyaye mu a nan ne wa ya ƙuri kafiru ya laita ni kun tutura ba har ne na gada shi kare ne ma da haifar sai zama ƙasa kare ya fi ji matsayi ku jama'a Allah ya gafarta mana ya gafarta a yayanmu da kakarmu da malumanmu da mu cika da imani wannan azumi da muka ɗauko na ramadan muka faro shi Allah ya ba mu ikon yin sa ya ba mu ikon kammala shi amsa mana shi da ibadunmu da adoyin da muka yi Allah ya ba mu iko Allah ya karɓa mana jama'a dagi ayi da yawa fa adoyin na ayi da yawa a cikin wannan wata mai albarka Allah kuma ya taba mana Allah ya dida mu akwai bayan Allah da ake yanta ba su aljanna a wannan wata Allah sa mana daga ciki ana neman irin wannan nasara ta hanyar ayyukan ibada da kyauta sadaka katun alqur'ani da addu'o'i akan Allah ya damu dace akwai lailatul qadri ma duka ana roƙon Allah Allah ya da dace Allah ya dace da mu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح